إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما سؤال بركة إني ما نسلم إرن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا قوة المسلمين sha ɗaya ɗaya na'am yau ɗaya ga watan jimada wulago shekara ta 1438 afuwan bayan hijira annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi daga garin maka zuwa madina wanda kuma shi ne a yi daidai da yammaci na 28 ga watan daya shekara ta 2018 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami abu zakariya yahya bin sharaf annabawi Allah ya ji kamalin da rahama idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen babi na saba'in da hudu a cikin kitabul ma'amurat shi ne babul hilmi wal'anati war rifqi yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ne sabon babi shi ne babul afwi wal'irabi anil jahilina haka ne ko yawwa malam yace babul afwi wal i'rab anil jahilina babin da zai bayani game da afwa falalta da umarni da ita da addinin musulunci yayi wal i'rab anil jahilina da kuma kau da kai game da ayyukan jahilai قال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya ce, Huzil afwa wa bil urfi wa a'rib anil jahilina. Wannan ayar kusan malam yana ta gabatar da ita yana ta maimaita ta a gurare da dama saboda munasabar ta alaƙarta da babubukan da yake kullawa. Kusan ina ji mun karanta ta kusan wannan karan na biyu kenan ko na uku ko ma na hudu. Allah subhanahu wata'ala yana wa manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi umarni da cewa khudhil afwa ka yi riko da afwa ya kai wannan annabi mai girma abin da ake kira da al'afu a larabci tana da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anar da al'afu take ɗauka akwai rara ko abin da ya rage daga cikin abu ma'ana fadlu shay'i kenan ma fadala min shay'in abin da ya ragowa daga cikin wani abu shi sa a cikin suratul baqara da Allah subhanahu wataala ke ba mu labari wa yasalunaka ma za yunfiquna sai suka ce me qul sai Allah ya ce me al afwa suna tambayar ka game da me za su ciyar daga cikin dukiyar su sai Allah ya ce ka gaya musu al afwa abin da ya rara abin da kuka ciyar da kanku kuka ciyar da iyalanku to abin da ya ragowa sai ka dauka ka ciyar da shi saboda Allah kamar yadda kuma kalmar al afu tana zuwa da khiyaru kulli shay'in wa ajwaduhu ma'ana zaɓaɓɓen abu daga cikin kowanne abu da mafi kyansa shi ma'ana kiransa da al'afu kamar yadda kuma kalmar al'afu tana zuwa da talaban lil ma'abirat neman uzuri ko neman yafiya ga wani laifi da kaiwa wani wanda shine take gazgata akan abin da muke karantawa yanzu khudhil afwa kayi riko da afwa ma'ana kayi riko da afwa ga wanda suka munana maka daga cikin wanda kake tare da su tarayya tsakaninka da mutane dole wani zai maka abin da ba daidai ba to idan ya maka wannan a matsayinka na shugaba jagora abun koyi to sai ka yi masa uzuri kai masa afuwa ka nuna kamar bai ba wa amuru bil urfi kai kuma umarni da kyakkyawa abin da ake nufi da al urfi ko al ma'rufi shine ma ta'arafahu shari' ko ma ta'arafahu shar'u wa huwa ma'rufin inda nasi aidan abinda yake sananne a wajen shari'a kuma sananne a wajen mutane ina fata an fahimta abinda ake nufi sananne shine abinda shari'a ta yadda da shi sannan kuma bai ci karo da al'ada da ɗabi'an mutane ba ina fata an fahimta ko da abu mutane sun ɗauke shi a matsayin al'ada ko kuma a matsayin abu mai kyau a wajen su amma sai aka duba ga abin ba sananne ne a wajen shari'a ba ma'ana shari'a ba ta san shi a matsayin abin da ta ce a yi ba to wannan ba ma'arufi ba ne amma ana kiran ma'arufi ne idan ya dace da abin da shari'a ta ce a yi sannan kuma su ma mutane sun ɗauke shi a matsayin abu mai kyau amma idan abu yake ya zamto mai kyau ne sananne ne a wajen shari'a ko da mutane ba su san shi ba wannan abu za a kira shi da me al-ma'ruf ina fata an fahimta to annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah ya ce masa wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake kyakkyawa sannan gaba ta ƙarshe umarni na ƙarshe da aka bashi a cikin ayar shine sai aka ce masa wa a'rib anil jahilina ka kau da kai game da jahilai wannan jahilcin da ake nufi yan uwa ba jahilci da yake kishiyar rashin ilimi ba ana nufin jahilci da ma'anar wauta ma'ana wawaye wani zai zage ka wani zai ci maka mutunci wani zai gaya maka bakan magana wani haka to sai Allah madaukakin sarki ce irin waɗannan ka kau da kai gabarin su idan muka duba za ku ga mutane kala biyu ne akwai wanda sun yi imani da annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi su irin waɗannan a matsayinsu na mutane ba mala'iku ba suna yin abin da yake daidai suna yin abin da ba daidai ba idan suka yi abin da yake daidai sai a yaba musu kuma ƙara tabbatar da su akai idan suka yi abin da yake ba daidai ba ta fuskar cutarwa ko ta fuskar yin abin da ba daidai ba gare shi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to sai Allah ce masa me khudhil afwa ina fata an fahimta ma'ana kai musu afwa wa amr bil urfi sannan kuma ka dora su akan abin da yake na daidai su aikata shi sannan sai Allah ya ce kuma a arif anil jahili mutane na biyu shine wanda ba sa tare da shi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ma'ana ko kafirai ko munafikai munafikai suna tare da su suna tare da shi da gangan jikinsu amma zuciyarsa ba zuciyarsu fa ba ta tare da shi saboda haka su ma ka iya samun wasu baƙaƙen maganganu ko ƙage ko sharri ko komai ya ka iya samu daga wajensu ka zo wucewa wani kawai sai sai ya gagato kawai sai zage ka komai faɗo ta magana da za ka ji tabbas da ka yi a matsayin habaici ko yadda magana ko abin da ya kama da haka to irin wannan kada ka juya ka ce za ka yi faɗa ko za ka mai da martani wuce ka rabu da shi shine ma'arif anil jahilina shine a wata aya Allah madaukan sarki da yake wasafa mana ibadur rahmani sai ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi haunan sai ce wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الا يتجروا zuwa ƙarshe. malishad ana shine Allah ce wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan bayan Allah ar-rahman idan kana so ka san suwaye sai Allah ce alladhina yamshuna alal ardi haunan sune wanda suke tafiya a ban kasa haunan a cikin nutsuwa da kamewa ba tare da agawa ba ba tare da tafiya ta jiji da kada nuna isa ba haunan a cikin nutsuwa sai Allah ce wa idza khatabahumul jahiluna idan a cikin wannan tafiya tasu suka haɗu da wautan mai wauta jahili ya musu magana abinda ake nufi da magana a nan wajen ba kowace irin magana mani salamu alaikum wani a da lafiya ba irin wannan ake nufi ba khatabahum jahiluna idan jahilai suka musu magana magana irin tasi ta jahilai ta wauta kenan ko a zage mutum ko a masa wani abin da bai dace ba sai Allah ya ce qalu salama sai su ce musu aminci aminci ba ba rigima muke nema ba ina fata an fahimta to sune ibadur rahmani shi yasa imam shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i yake cewa idza nataqa as-safihu fala tujibuhu fa khayra min min ijabatihi sai ce as-sukut sai ce fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu yukhatibni as-safihu bi kulli qubhin yace fa akrahu an akuna lahu mujiban yazidu safahatan wa azidu hilman yace ka'udan zadahul ihraqu tiban yake cewa idza nataqa safihu idan wawa mai wauta yayi magana ya zage ka ya ci maka mutunci ya aibata ka to sai ce fala tujibuhu kada ka amsa masa idan ka amsa masa a lokacin to za a samu wawaye guda biyu kenan a lokacin za a kasa tantancewa ya mai hankalin waye mara hankalin a cikin su amma zai kai shiru karba da shi ya zo ya ƙari abubuwan sai ya zage kai cima mutunci ya kaza an ka isa ka tanka sai ban isa ba shikenan na fata an fahimta ka haka ai duk bala'in mutum ne haka ba zai zo ya rufe ka duka ba shikenan yace fa la tujiba kada ka amsa masa yace fa khairu min ijabati sukut yace mafi alkhairin amsar da zaka bashi shine as-sukutu yin shiru kai karba da shi yace fa in kallamtahu a lokacin da yake wannan bambamin nasa idan kai masa magana ka amsa masa to farrajta annu ai ka bashi wata dama ma da zai samu abin da yake so wannan abin da yake tattare da shi na kunciya yayi ma daga zuciyarsa kenan amma sai ka rabu da shi sai ka rabu da shi yace wa in khallaitahu idan ko karba da shi fa kama da ne mutu bakin ciki zai je ya kashe shi ya je ya taba fa wani ma na je na same shi na zage shi ya kula ni kaza da kaza da kaza da sauransu saboda ya rasa makamar da zai kama yace yukhatibu lis-safihu bi kulli qubhin yace mai wautawa ya yi mun magana ya zage da kowanne irin wauta da ya sani ya zage da ita yace fa akrahu an akuna lahu mujiban ni kuma sai na kyamaci naki naki yadda an kasance mai amsa masa game da wannan wautar tasa yace yazidu safahatan yana ƙara wauta da zagi da bambami wa azidu hilman ni kuma ina ƙara haƙuri da juriya da ɗauki abin da yake faɗa yana zagi na ina murmushi ina dariya yace ka'udan misalin shine kai ka ce kamar turaren wuta ne irin na abin nan na ice zadahul ihraqu tiban duk lokacin da wuta take kora shi ba yake karawa kanshi yake karawa ina fatan fahimta to abin da ya kamata mu kasance kenan kada kai a matsayinka na mai hankali ya kasance kuma ka daka tawawa kun zama wawaye guda biyu kenan duk lokacin da wani wanda yake a matsayin mai wauta ya zo ya zage ko ya ga maka wata magana shikenan dauki kai ka rabu da shi ci gaba da harkokinka daga lokacin abin ya wuce kuma idan ya wuce din kada ka sa abin a ranka zai ya rinka damun ka ko kuma ka rinka neman wata fursa da zaka rama shi ma abin da ya maka wannan ba daidai bane kawai shikenan abin ya riga ya wuce ba na mantawa 'yan kwanakin bayan na zo wucewa ta wani waje sai wasu yara haka suna zaune suna hira su sai da ɗaya daga cikin yaran sai da ya hango ni daga nesa na to kawai sai ya ɗaga murya sai ke cewa ai kaga ibnu taymiyyah nan ai Allah tsine masa albarka ai tsinanne ne ai duk wani bala'i da masifa shi ya sa musulmi a ciki sai da na zo kusa da su ya ƙara ɗaga murya ai tsinanne ne kaza da kaza da kaza da kaza me da me da me da sauransu to a lokacin ko sai yake tsaya in ce masa shi ba malaminsa kaza da kaza ne da sauransu gobe to kaga shi wannan yayi ne domin ya ga wani irin reaction zan yi me zan faɗa ko kuma me zan ce masa amma kwata kwata ma sai ne kamar ma ban ji shi ban banda bayan yanzu da nake abin na man wallahi na manta da abu gaba daya to dole ne irin wannan abubuwan za su rinka faruwa musamman mutumin da yake harkar da'awa saboda wani ka faɗa abin da shi bai masa daidai ba ya ci karo da abin da yake shi malamin sa ya dora shi akai ko abin da ya kama da haka saboda kuskure ne ka gyara shi kuma zai ce da shi kake ka tsokane shi saboda ka iya ganka sai zage ka ko a fili ko a haka dai Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ce masa wa a'rib anil jahilina ka kauda kai game da waɗanda suke masu wauta wa qala ta'ala aya ta biyu Allah madaukakin sarki yace fasfahi safhal jamil as-safhu abinda ake nufi da shi shine idan aka ce safaha anhu ai a'raba anhu kenan na fatan fahimta da Allah ce fasfahi safhal jamil ka kau da kai ka yi haƙuri ka jure kau da kan da yake kyakkyawa kau da kan da yake kyakkyawa shine ka kau da kai abin ya riga ya wuce babu rukun abin a cikin zuciyarka amma an maka abu ka kau da kai saboda a lokacin baka da damar da zaka iya rama ko ka da martani sai da ka jira ka samu dama a gaba sai ka je ka da martani wanda baka yi as-safhul jamil ba ina fatan fahimta as-safhul jamil shine kayi abin ya riga ya wuce ka manta da shi shine abin da Allah madaukakin sarki ya umarci manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wal ya'fu wal yasfahu wal ya'fu si afwa mana wal yasfahu kuma si yafe mana wannan lamun din take cikin wal ya'fu malamai larabci suna ce mata lamul amri ma'ana umarni ake bara wal ya'fu su yi afwa mana wal yasfahu kuma si yafe shi sa kuka ga ka'idar fi'ilin ai ya'funa ne yasfahuna amma sai aka yi hazafin nuna din nan saboda me saboda yana cikin me af'alul khamsa shi kuma kun san af'alul khamsa ana masa nasaba da jazma ne da me bi hasfin nuni ina fata an fahimta to ya ce wal ya afu ku yi afuwa mana ko kuma su yi afuwa mana wal yasfahu sannan kuma su yafi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku da ake bukata da wannan abin shin ku baka so Allah ya gafarta muku ba kun yi laifi da yawa ba ba kun yi zunubi da yawa ba ba kwa so kuma Allah ya gafarta muku za ku kiyafe waɗanda waɗanda suke karkashin ku sai Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne dan uwa wannan aya ta sauka ne a cikin sha'anin sayyidina Abubakar Siddiq da shi da wani ɗa ne a wajensa mai suna mistah shi mistahu laƙabinsa ne asalin sunansa shi ne auf wato da shi da shi da zai na bakar siddiq da babar mistah ɗin wane da kanwa haka na dangi kun ga ɗa ne a wajensa na abubakar siddiq ko to sai kasance sai na abubakar siddiq yake ɗaukar nauyinsa saboda talaka ne ba shi da shi sai na abubakar siddiq kuma kamar da ne attajiri ne miloniya ne mai kuɗi ne to dangin sa irin waɗannan masu ƙaramin ƙarfi yakan ɗaukan yakan ɗauki nauyin sa ya rinka ciyar da su to shi misda yana ɗaya daga cikin wanda suka samu irin wannan tagomashin na sayyidina Abubakar Siddiq shi yake ɗaukan nauyin sa a matsayin sa na makusancin sa to lokacin da abin da ya faru ya faru na kage da aka yi uwar mu'mine na Aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta aka jefi ta da ita da Safwan to sai kasa ya kasance an samu su daga cikin sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suke tare da shi wanda sun samu zalla kafarsa ta goce sun shiga cikin wanda suke yaɗa wannan zancen cewa fa da na isha ta yi abu kaza da inda aka zauna a majalisa a ce ai kun san abin da ya faru ai matar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na isha ta yi abu kaza to shi mista ku duba kusancinsa da suna abubakar siddiq kuma wacce ake zargi matar annabi ya ce ga sayyidina abubakar siddiq wanda a matsayin kanwasu take amma duk bai lura da mahaddashi ake yaɗa wannan zancen na aisha ta yi kaza na aisha ta yi kaza lokacin da abin ya kai kabari da na'isha ba ta da lafiya ba ta ma san abin da ake ba a cikin garin madina sai wata rana ita wannan babar mista din ta rakuna na'isha ta je bayan gari domin ta biya bukatar ta saboda a lokacin su ba sa yin ba sa yin biyan bukata a cikin gida bayan gari ake fita ba a yin ban daki a lokacin a cikin gida to za ta raka ta ta je ta biya bukatar ta a bayan gida a matsayin ta na mata aure sannan kuma ba ta da lafiya to sai kasance suna cikin tafiya ita wannan ummu mista din duk lokacin da ta tuntube sai ta ce ta isa mista tar da da irin mista me ake da mista sai na Aisha ta ce mata ke ko me yayi haka mutumin da ya halitta yakin Badar yayi kaza yayi kaza ki rinka cutar da shi ta ce to me ake da irin sa baki san abin da ya faru ba ai yana ɗaya daga cikin mutanen da suke cewa kin yi abu kaza ta ce yanzu abin da ake faɗa a garin Madina kinan nayi abu kaza wato ita na Aisha ba ta ma san abin da yake faruwa ba sai a lokacin duk abin da ake a lokacin fa an yi kwana da kwanaki zan san ya gama yaɗa gari amma ita da ake zargin ta ba mata ma san ana labarin ba bare kuma abin ma ya tabbata ya zama gaske ina fata an fahimta ta ce za abin da ake faɗa kenan ta ce wallahi nan da nan sai na ji wannan abin da na tafi yin sa ba na jin sa magaba ɗaya kuma na fasa biyan bukatar dawo gida ta ce sai na ji rashin lafiya zazzabin ya ƙara ƙaruwa akan nada ta ce ta ji ba abin da take a gida sai kuka kawai ta samu babata ta ce yanzu kin san abin da ke faruwa kenan a gari baki gaya ba ta ce to za an gaya miki na farko karamar yarinya ce ke sannan gashi baki da lafiya sannan ki sani cewa babu mace mai kyau irin ki da za ta samu miji irin annabi masu da ba su shiga tsakani ba sai dai ki hakuri haka dai Allah madaukakin sarki ya warware abu to lokacin da abin ya warware Allah madaukakin sarki sauko da aya aya bayan aya aya bayan aya aya wajen goma sha ya wanke na Aisha ya barrantar da ita ya ce ba abin da ta yi mutu ne kirgi ce baiwa Allah ce ta ƙiya bayan an gama wannan kaf sai na abubakar ya ji daɗi to sai ce shi kenan kuma kuma wanda kuka yi ɗaunoyin yaɗa abin a cikin mutane to kuma yanzu na dawo kanku shi mista tun da ɗan uwansa ne sai ya ce kai abin da nake baka na tattalin arziki na zanye maka an janye mai subsidi shi ma sau da ka sai je san yadda zai kuma da wannan ya dogara shi kenan sai Allah barkun sarki saukar da wannan ayar ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفوا وليصفحوا dan me ma'abuta falala za su rinka rantsuwa akan cewa sun daina ciyar da masakai da wanda suka hijira saboda Allah sai Allah ya ce wal ya'fu wal yasfu ku yafe mana ku yi afwa tunda abin ya riga ya wuce a yafe ya afwa mana ala tuhibuna ay yaghfira Allahu lakum ku ba ka so Allah ya gafarta muku sai na abubakar ya ce muna so ya ubangiji muna so ya ubangiji ya mai da tattalin arzikin ya mai da abin da yake bayarwa na tallafi ga mista ci gaba da ciyar da shi shikenan abin ya wuce ina fata an fahimta wato abinda malaki sai gama da shine duk abin da ya same ka na cutarwa da izaya da ka'ida ta magana ko ta a, zahiri ga wani idan abin ya riga ya zo ya wuce ka yafe masa babu kuma babu abin da wani zai kare ka babu abin da wani zai rage ka sai dai me sai dai izza da ƙara samun daraja a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa yan uwa kullum abin da nake ƙara maimaita mana ruko ba shi da kyau kwata kwata ruko ba shi da kyau kwata kwata yan uwa ne kokari mu rinka cire ruko daga cikin zuciya idan mutum ya maka abu ku yi ori ku gama abin da za ku yi kai da shi abin ya riga ya wuce amma kada ka rike abin a zuciyarka ka rinka hikidi da kokarin sai ka samu wata dama da za ka rama abin wani abu ne da yake jawo mutum matsala a cikin zuciyarsa kwarai daga cikin uwa Allah gyara mana zukatanmu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinina wannan aya ma mun gabatar da ita a gurare da dama wal afina 'anil nasi da masu afwa wa mutane wallahu yuhibbul muhsinina Allah subhanahu wata'ala yana son masu kyautatawa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur wannan ayar ita ma ta gabata a cikin babin da ya wuce ko yawa Allah ce wala man sabara ga waɗanda suka yi haƙuri bisa cutar wadda suke fuskanta wa ghafara suka kuma yi gafara suka yafe inna dalika lamin azmil umur hakika wannan yana daga cikin al'amarin da ake so kowanne mutum yayi azama wajen aikata irinsa aiki ne mai girma mai falala a wajen Allah madaukakin sarki malai ce wal ayatu fil babi kafiratun ma'lumatun ayoyin da suke bayani akan irin waɗannan abu da muke so mu tabbatar a wannan babi shine falalar afwa da kau da kai game da wautan mai wauta malai ce suna da yawa kuma suna nuna a cikin alkur'ani to amma ya wadata da wannan ne domin buga maka misali akan irinsu kai tsaye kuma zai shiga cikin a kawo maka hadisan da suke kunshi ma'ana irin wannan sai fara da hadisin na Aisha yace wa Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'minai na Aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta qalat tace qalat lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ta faɗa ga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tace hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhdin ya rasula shin wata rana ta taɓa zuwan maka mafi tsanani daga rana uhudu ka taɓa haɗuwa da wani bala'i ko wani masifa mafi tsanani sama da wanda ka da shi a rana uhudu me yasa na aisha ta masa wannan tambayar saboda kusan kowane ɗaya daga cikinmu yana da wani bangare daga cikin labarin abin da ya fara yakin uhudu ko yaƙi ne da musulmi gaba ɗaya bai daɗi ba bai daɗi ba saboda an shiga wani hali an sha wahala ƙwarai da gaske manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bayan ya yakin badar a shekara ta biyu bayan hijira an samu nasara musulmi sun yi murna kwarai da gaske to a shekara ta uku a watan shawwal su waɗancan mushrikai na makka sai suka yi wani kyakkyawan shiri suka haɗo runduna gagara masu suka ce abin da aka yi musu a yakin badar sai sun zo sun ɗaukan sa to lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da labarin ta wasu sai ya tara sahabbai aka yi shawara to a cikin mutane da yawa akwai wanda ba su halarci yakin badar ba da kuma samari majiya karfi suka ce ya rasu ai kada mu bari su zo su riske mu a gida mu je mu riske su saboda akwai hamasa saboda haka sai aka fita manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fita da wajen mutum dubu to sai dai kash a cikin su akwai wajen mutum 300 da suka zame daga baya suka dawo saboda duk munafikai ne suna cewa launa alamu qitalan lattaba anaku wallahi da mun san yaki za ku je da ban bi ku ba da mun yaki za ku je za ku dawo da mu ko sai suka juya wajen mutum 300 suka dawo aka bar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mutum wajen 700 to lokacin da aka je annabi ya raba yadda yakin zai kasance waɗannan su tsaya anan waɗannan su tsaya anan daga cikin su akwai wasu sahabbai da yasa ƙarƙashin Abdullahi ibn Jubair akan wani dutse su sai kasance kamar su koba ne ga saban da suke ƙasa suke yaki ma'ana babu wanda zai zagayo ta bayan sa annabi afka musu kuma masu harbi ne to lokacin da aka fara wannan ya isa annabi ya ga musu cewa duk yadda ku ga yaƙi ya kasance kada wanda ya sauko ku zauna a nan inda kuke inda na ɗora ku suka ce shi kina ya rasula wajen mutum hamsin ko abin da ya kama da haka annabi ya ɗora su akan wani dutsen to lokacin da yaƙi ya fara yaƙi farkon yaƙi ana farawa sai musulmai suka turmuzi hancin mushrikai ya kasance sun kashe su sun kore su sun juya da bayan a guje to ganin wanda sai musulmai suka tsuguna suka fara tsintar ganima ana tsintar ganima to su na kan dutsen ne sai suka ce a'a ai tun al'amari ya zama ka yanzu Allah madaukakin sarki ya bada nasara tun farkon al'amari maso kan mu je mu taya musulmai iba ganima mana sai shugaban shi shi shugaban sa Abdullahi bin Zubair ya ce a'a ba ku ji abinda annabi ya gaya mana ba ya ce ko gani muka ko gani muka tsuntsaye suna tsintan naman suka da mu sauka su su kuma suka ce ai muna gani wannan dai annabi shawara yake barawa masauka mu ta su tsintar ganima ina fata an fahimta shi sa Allah ya ce wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu in tahussunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'atum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna Allah ya ce wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu hakika Allah fa ya gasgata muku alƙawarinsa da ya muku na samun nasara na zai ba ku nasara a duk yakin da kusance da mushrikai إذ تحسونهم بإذنه حتى, حتى إذا فشلتم حتى كوكا سامو الفشل وتنازعتم في الأمر كوكا جايي أتكين الأمرنكم وانا يتي كذا وانا يتي كذا حتى إذا تنازعتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم كوكا ساء أمرنا منظومين بعد ما أراكم ما تهبون باين أنونا مكو abin da kuke so shine me wannan ganima suna sauka kuwa a lokacin akwai wani saurayi matashi daga cikin mushrikai shine Khalid bin Walid saifin min suyufillah kenan a lokacin bai musulunta ba yana ganin sun sako sai ce to shikenan ku zo mu je yaki ya kare ai sai suka zagaya ta bayan wannan dutsen da shi da Ikra bin Abi Jahl shi ma lokacin bai musulunta ba suka zagayo ta bayan wannan dutsen suka zo suka musulmai kofar rago waɗancan sun gudu sai kal da zagayo ta bayan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sabansa can kuma ga waɗanda suka gudu su ma sun jiyo sun to sai suka sanya musulmi a me a tsakiyar dama kuma sun fi su yawa kankace mai sai labari ya canza abin da ya faru ya faru aka kashe musulmi wajen mutum saba'in a cikinsu hadda asadun min usudillah shi ne wa hamza bin abdulmuttalib hadda shi a cikinsu mutum saba'in suka yi shahada to lokacin da musulmi suka da haka shi kenan sai suka fashe wannan yanan ya gudu wannan yanan ya gudu wannan yanan sai aka bar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kadai sai dan wasu tsirari su kuma shirgai sun ga annabi a fili dama wasu ke nema shi suke hari mai harbi da kibiya na yi mai jifa da mashi na yi haka haka wasu daga cikin sabai na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda suke tunga ba su gudu ba suna tare da shi duk mashin da za a harbo zai samu annabi sai mutum ya saurayi zai sa kirjinsa sai mashin saki kirjinsa a harbo kibiya mutum ya je ya tsaya saki bayansa haka suka rinka kara annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi annabi yana ja da baya yana ja da baya har sai da ya kasance ya tuntube da wani rami ya faɗi irin hular da ya sa irin hular yaƙi a karfin cikin ta cakan mai ka ya shiga cikin kansa jini ya kwarara haƙorinsa guda ɗaya tsage ya ɓantare ruba'iyarsa guda ɗaya ya ɓantare ya tsage an sha wahala ƙwarar da gaskiya sai da mashirgai suka da aka gama abin suka ce to a kira sunan muhammad a ce ɗaya daga cikin sai ya ce ya muhammad annabi ce ku shiru kada ku amsa masa ya abubakar ya babakar kada ku amsa masa ya umar kada ku amsa masa sai suka ce to shikenan mun samu nasara mun rama abin da muke bukata abin da kuka yi mana da abadar yau gashi mun fanshi suka ce al-yawmu lana li badari al-harbu sajalu su abinda suke ɗauka a lokacin sun kashe manzan Allah tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi har sai da manzan Allah tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi bayan ƙura ta lafa ya dawo gida ƴar sanana Fatima tana share masa jini daga jikinsa tana kuka jinin ya tsayawa sai da ta samu irin tabar makkaba ta ƙona ta irin tokar aka ɗauka ake sawa a wajen sanin jinin ya tsaya ashe kun ga jinin ba kaɗan bane annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi da sabansa sun sha wahala ƙwarai da gaske a wannan yakin to kun ga yaƙi ne da bai kamata a ci manzan Allah ya manta da shi ba ko to shine take tambayar cewa ya rasulullah ka taba haɗuwa da wata rana mafi tsanani a cikin rayuwarka kamar irin ranar da ka da mutanen Uhudu abin da ya faru a gare ka da kai da sabon kai faru a kanka sai annabi ya ce mata tsira da aminci tsara tabbata a gare shi laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqaba yace ai abin da baki sani fi shine na haɗu da bala'in da yafi wannan daga mutanenki ki ya ce amma mafi tsananin abin da na da shi daga gare su shi ne yawon aqaba lokacin aqaba wani lokaci ne shi ne lokacin da ya tafi ta'if ta'if gari ne da yake tsakanin hijaz da kuma yamen haka yamen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da abu ya kiwa a garin makka abu na farko dai cutar mashirkai ta tsananta saboda abu talib wanda yake bashi kariya ya rasu bayan na na khadija ta rasu to sai cutar mashirkai ta ƙara ninkuwa akan abin da suke yi da annabi tsira da amince su ƙata bata a gare sai ga a ai dama manyan garuruwan idan aka ɗauke maka to sai ta'if sai ce to bari je ta'if ya nemi taimakon su su goya masa baya ya hada da'awarsa mai bi tun ya zama to cibiyar musulunci ba garin makka ba to lokacin da ya je sai ya fara bin manya-manyan su manya-manya daga cikin su irin kamar ka ce ahalul halli wal aqd wanda su da su ake kullawa da su ake kwancewa duk wani abin gari idan ya tashi su ake fara samu annabi bi su duk wanda ya samu babu wanda babu mutum ɗaya daga cikin su wanda annabi tsira da aminci tsaka tabbata a gare shi ya samu goyon baya daga wajensa maimakon su bar annabi ma haka kawai ashe ta bayan fage sun riga sun je sun taro wawayen gari yara da matasa da sauransu yadda ake yadda kaga ana idan za a taru shugaban kasa ko wani babba idan zai zo akan titi nan sau nan sau haka suka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka yi layi kowa ya bi duwatsu him ya tara a gabansa nawaye na jifan annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito daga wajen su zai dawo garin maka a haka a cikin bakin ciki kuma ga yara da abin ana zagin sa da cin mutunci da tsinuwa kuma suna jifarsa da dutse sai da suka fasa manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi kai jini ya zuba daga jikinsa jini sai da kasance ya kwararo tun da kansa har takalminsa da shi da yaransa na Zaid bin Haritha ya kasance idan aka kawo annabi jiba sai ya zo ya kare a ƙara kawo to kun san da yake abin da yawa idan ya kara wani ba zai iya karewa ba shi da shi duk sai da suka masa jina-jina da kyar annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ya samu wani lambu daga cikin lambun manyan mutanen tsaye din ya je faki a wajen yana nan lokacin da su kansu mutanen masu lambun suka ga abin fa wannan ban Allah ya kamata a tosa ma sai suka koro yaran da sauran suka ce a tafi a tafi shikenan an gama suka samu yaran su akwai wani yaran su banasare ne kirista ne suka ce to ya dan tsinki inibi ya kai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya sha da in ko inibin ya kawo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da annabi ya tsinki ɗaya zai ci sai ya bismillah sai ce bismillah sai wannan yaro banasare ko kirista sai abin ya bashi mamaki ya ce a'a amma ni wannan kalma ta bismillah ni ban taba jinta a wani daga cikin mutanen area nan ba a ina ka samu wannan sai annabi ya sami ya tambaye shi ya ce kai wane ne kai daga ina kuma kake sai ce shi ya zo daga garin Ninawa sai ce sai manzon Allah ya murmushi ya ce ai garin dan uwana ne bawan Allah na gari shine annabi Yunus dan Matta sai ce a ya aka kasa annabi Yunus dan Matta shi ya ga a cikin littafin sun mutanen da suke karatu su ya kamata su san ne annabi Yunus dan Matta sai ce ai annabi ne ga sai annabawan Allah kuma ni ma annabi ne kaga dan uwana ne shikenan annabawan Allah a lokacin ya tsuguna ya sumbaci kafar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya karba addinin musulunci annabi yana zaune yana hutawa a lokacin yayi addu'a sa yake cewa Allahumma ashku ilayka ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس zuwa karshen ta annabi ya addu'a kawai sai ga mala'ika jibril a tattare da shi da mala'ikan da yake kula da duwatsu ya ce Allah ce na gaishe ka a tare da ne akwai mala'ikan duwatsu idan kana so yanzu a haɗe su tsakanin duwatsun nan guda biyu na garin tsaye a matse su gaba ɗaya kowa ya mutu da yaransu da manyansu da tsofaffinsu da mazansu da matansu duk a gaba da su gaba ɗaya dukkaninsu saboda sun taɓa ka ya rasulallah annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce a bar dai makaranta hadisin buji wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqba idh عرضت, عرضت نفسي على على ابن عبد عبد عبد يليلا ابن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت yace lokacin da na bijirar da kaina ga mutumin da ake ce masa abdi yalila ibn abdi kulal amma bai amsa min zuwa ga abin da nake bukata ba a bani kariya na kafa da awata nan ban samu wannan ba yace fantalaqtu ana mahmumun ala wajhi annabi ce sai na bar wajen su na fito ina mai cike da bakin ciki da damuwa akan fuskata falam astafiq illa wa ana bi qarni thalib annabi ce ban tashi ankara ba ko ban tashi lura da inda nake ba hankali na bai tashi dawa jiki na bana dawo yadda nake shi kawai gani a wani jira ake ce masa qarni thalib shi qarni thalib yanzu shine suke ce masa qarnul manazil qarnul manazil kuma ɗaya ne daga cikin inda ake ɗaukar abin na irami na aikin haji na najat najat na mutane najat a nan suke yi ya ce fa'araftu ra'asi farafa'atu ra'asi sai na ɗaga kai na sama fa'iza ana bi sahabatin qad azallatni kawai sai ga wani girgije na min inuwa sallallahu alaihi wasallam fa nazartu fa idza fiha jibrilu alaihi salam ina duba kan girgizan nan kawai sai naga mala'ika jibrilu abin da girgizan fanadani sai ya kiraye ni faƙala ya ce inna allaha ta'ala hakika allah maɗaukakin sarki qad sami'a qawla qaumika laka ya ji maganar mutanenka a kanka da suka gaya maka duk duk yadda suka mai maka da martani da yadda suka ƙi karɓar da awaka da allah maɗaukakin sarki ya ji wannan wa ma raddu alaika da abin da suka dawo maka da shi na magana wa qad ba'atha ilaika malakal jibali lita'murahu bima shi'ita fihim kun ji dan gata ya ce gashi an aiko maka Allah maɗaukan sarki ya aiko maka da mala'ikan dutse ka umarce shi da abin da kake so a yi a cikinsu me kake so a yi da su shi ne kawai umarnin da aka ba annabi tsira da abin da tsira tabbata a shi a lokacin kawai kalma biyu ce ko uku shi kenan sun gama sun gama yawo gaba ɗaya za a yi musu gaba ɗaya genocide in kai ne za ka yi gina kaga shine babul afu din wal irab an al jahilina ko yawwa in kai ne na san alal akalla dai za ka ce dai ko iya waɗanda suka maɗin ne a ɗan taɓa su fanada ni malakul jibali shi ma mala'ikan mutuwan sai matso kusa mala'ikan duwatsu sai matso kusa sai ya kiraye ni fasallama alayya ya min sallama sun maƙala ya ce ya muhammadu ya kai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka hakika Allah madaukakin sarki ya ji zancen mutananka akan ka da suka gaya maka wa, wa ana malakul jibali ni kuma ni ne mala'ikan mala'ikan da nake kula da duwatsu gaba ɗaya na duniya wa qad ba'athani rabbi ilaika ubangiji na ya turo ni zuwa gare ka lita'amurani bi amrika famashi ita dan ka umarce ni da al'amarinka me kake so yanzu a yi in shi ita hamma ya ba manzan Allah zaɓi ya ɗan buɗa masa ƙofa idan ka soya manzan Allah a tubakatu alaihimul akbashaini waɗannan duwatsu manya-manya da suka sasa tsakiya zan haɗe su gaba ɗaya tsakiyar su na matse ba shi kenan ba a musu fashin ƙwai kenan fashin ƙwai za a ka samu ƙwai ka sace a kan dutse kuma ka samu dutsen kai a musu haka idan kana so ne musu haka gaba ɗaya فقال النبي صلى الله عليه وسلم بركو جي رد ستيرا دا أمتي سأرى تبت أغريش بركو جي أبن دي فنا سيتي بل بروان چنزن چند دكا فأنا نتوى أمات إسو باوان نمبا أما دي أبن دي بكاتا أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا yace ina fata Allah madaukakin sarki ya fitar a cikin tsatsansu wanda za su bautata wa Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba shi ne fatana ba wai su waɗannan ba a'a a cikin 'ya'yansu da jikokinsu da za su haifa ina fata Allah maɗaukin sarki fitar da wanda za su tauhidi ko da su ko da dake su sun ki karɓa kuma abin da ya faru kenan sai dai kasance an samu bayan Allah nagartattu kuma a garin sakamakon wannan addu'a ta annabi tsira da aminci tsara ta bata a gare shi da fatansa kun ga wannan shine babban me babban a kau da kai da yafiya da wani ɗan adam a bayan ƙasa ya taɓa yi lokacin da ka samu kowace irin dama ba fa mutane yan uwanka suka maka ɗauki ba ba wai aljani ba mala'ika daga cikin mala'ikun Allah yace me kake so a yi manzon Allah tsira da aminci tsira tabbata a gare shi yace a'a ba na so a musu komai a rabu da su sallallahu alaihi wasallam shi sa ma yake cewa afuwan anil zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi mai yuti wa mai yasihi wai manzon Allah mai yafiya ne game da kuskure ko wani laifi da aka yi masa kai ka ce daidai ne wanda ya saba masa da wanda ya bi shi kai ka ce da wanda ya wa annabi biyayya da wanda ya saba masa ya ci masa mutunci duk da suke a wajensa sallallahu alaihi wa sallam Allah ba mu ikon kamantawa malai ce al-akhbashani abinda ake kira da al-akhbashani al-jabalani al-muhitani bi makka sune duwatsun da suka kewaye garin makka والأخبش هو الجبل الغليظ نك تي الأخبش الأخشب الأخشب غدا دaya shine dutse mai kauri kakkauran dutse sosai da sosai hadisi na gaba wa anha qalat shi ma da wannan hadisi an karbo shi daga uwar mu'minin na Aisha da Allah ta'ala tabbata a gare ta tace ma baraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shay'an qattu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai taba daga hannunsa mai albarka biyadihi bai taɓa ɗauka hannunsa mai albarka ya dake wani abu tun da yake walan mar'atan baya dukan mata wala khadiman baya dukan yaron gidansa illa ayu jahida fi sabilillah sai dai idan zai yi jihadi dan dauka kalmar Allah madaukakin sarki a lokacin manzo Allah yake fitar da kansa kaliya yaki arna ya kakashe su amma wai ya daki mace ya daki yaron gida manzo Allah baya haka sallallahu alaihi wasallam kaga ko wani wani kuma shi aka matarsa yake hucewa duk abin da aka masa a waje sai ya shigo gida sannan zai huce akan abin da matarsa ta yi masa wasu idan kuna jin yadda ake ba da labari yadda wasu suke ma'amala da matansu wallahi kai ka ce shago ne a filin dambe sai ya zage ya kai hannunsa baya sannan zai dawo da shi da kutuma yana shi matarsa ka ji an cewa mutum ya ɗauki katako ya daki matarsa saboda Allah katako ya daki matarsa wai shi duk fushinsa duk duk gaba da ka je ga wani mai karfi can anguwa ka je ka tare shi faɗa mana saboda Allah sai mace a cikin gida me abin duka a mace saboda Allah me abin duka a mace kaga mata yana ta huce washi washi ya dake matarsa Allah ya kiyaye a koda koda duka da addinin musulunci ya shar'anta ya ce mutum zai iya abin ɗinsa wato lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hijira daga garin Makka kuma Madina sabai da suke garin maka sun biyo shi da dama to a garin maka kamar da labarin yake kamar da hadisi yake cewa a garin maka mazaje sun fi karfin matayen su idan namiji idan namiji wa matarsa tsawa yace ke to shikenan dan ya riga ya wuce za ta yi abin da yake bukata to amma su kuma matayen Madina da yake sun hade da Yahudawa sai ya kasance mazaje ba sa iya juya matayen su mata suke juya mazaje ina fatan fahimta kamar irin matan da ake ce musu mata yan boko sai sai abin da mace ta ce za a cikin gida to lokacin da sabai suka dawo garin makka wasu sun auri matayen madina wasu kuma cakudu wasu da ma'amalar su ya kasance sun fara koyar ɗabi'ar su sai kasance mutum zai zo matarsa dawa ita mata mayan masa mutum ya zo ya duka matarsa ta ce kai ma kai wata rana sai na umar ya zo ya aure ta mata mutune madina mata tsawa ta ce laka ya ce mata ke ni ni umar ki tsawa ta ce waye kai sai manzon Allah matsira da aminci sa tabbata a gare shi a gida yana magana shi ma a mayan masa to a lokacin zai na umar sai hankalin sai ya tashi kawai sai ya tafi gidan manzon Allah saboda shi abin da yake ji akwai yansa hafsa yanzu hafsa tana cikin wanda annabi zai magana ta maimai da martani hafsa ta tabe ya manta da wancan kawai sai ta fita yanzu ya tambaye ta ce ke yanzu a gidan nan manzon Allah yana magana a mai masa ta ce yi to me ana yi mana me a ciki ce amma kun yi asara ita ki daina daga ta wacce farar na nufin na Aisha ce ita kanta yana rudinta annabi yana santa amma ke wallahi idan annabi ya fushi da ke zai zai waje da ke to lokacin da aya ta sauka Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna mata da da kuke jin tsoron bijirwar su da botsarewar su sai Allah madaukakin sarki ce fa idhuhunna abu na farko ku yi musu wa'azi idan kuka yi wa'azi duk matakan da suka dace na wa'azi kun bi basu bi ba sai Allah ce wahjuruhunna fil madaji'i sai ku musu kaura a shimfada ku daina kwana tare da su ku daina saduwa da su shi ma wannan menene wannan wata wannan nau'i ne na punishment shi ma idan duk suka yi wannan gaba daya sai Allah ce wadribuhunna sai ku dake su to shikenan waɗannan sabai da suke ciki ciki da matayensu dama kaɗan suke jira sun samu lasisi kenan kowa na kuma gida shikenan sai daɗe hannun rigarsa mai kutufo na yi mai naushi na yi mai kai kafa na yi da safe da asusuba kawai sai ga mataye sun yi goso da kofar gida annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi wannan kuma tunta ya kumbura wannan an fasa mata baki wannan kaza annabi na fito ya ga abin da ya faru duk ga mata na sun zo wannan an mata kaza wannan shin annabi ya ce ai ulaika laysu bi khiyarikum masu dukan nan ba fa sun duk mutumin da ke dukan matarsa baya baya cikin zababbi ma'ana mutumin da za su yi rigima da matarsa ko su samu sabani da matarsa a yi abinta cikin ruwan sanyi a gama ba tare da zagi ko daga hannu ba wannan ya fi wanda zai daki matarsa ko da da shari'a ta ce mutum ya dukan amma wanda ya dukan ba shine ba shine abin da ya fi ba kuma dukan ma aka ce darbun ghayr mubarrih dukan da ba zai cutar ba duk dukan da za a iya cutar da mutum ya fasa mutum fata ko ya karya kashi wannan da haramun ne a cikin addinin musulunci saboda haka sai mu kiyaye irin wannan idan wani abu ya faru irin wannan sai mu ɗauki matakan da suka dace ba matakan da daga baya za a zo ana da na sani ba na annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi kamar yadda muke ji gashi nan bai taba daga hannunsa ya daki matarsa ba ko yaron gida baya yi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan ya kasance a filin daga to ana ake ganin jarumtaka sa sallallahu alaihi wasallam kai ma abin da ya kamata kenan a inda ya kamata a rika ganin jarumtaka ka kenan abin da ya shafi kare haƙƙin mutanenka ko kare haƙƙin al'umma ko abin da ya kamata ka ba a cikin gida da mace ba wa ma nila minhu shay'un qattu fayantaqiba min sahibihi ba taɓa samun wani wani ya yi wa annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi wani laifi ba annabi ya yi intiƙami ga wanda ya masa wannan laifin intiƙami shine kamar ya masa hukunci ko ɗaukar fansa ba taɓa samu ba duk abin da kawai annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi in dai tsakanin kai da shi ne to abin ya wuce baya rama za mu zo makaranta hadisi a gaba insha Allah ta'ala za ku ji illa ayyunta haka shay'un min maharimillah min maharimillah ta'ala sai dai idan an keta alfarma daga cikin alfarma Allah madaukakin sarki fayantaqimu lillahi ta'ala to a lokacin sai annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi intiqami saboda Allah ba saboda shi kansa ba ma'ana a lokacin annabi za a ga fashin sa a lokacin zai dau mataki a lokacin zai duk abin da ya dace yayi in dai Allah ka taba amma shi ba ruwansa wata rana manzon Allah tsira da aminci tsira tabbata a gare shi yana cikin sahabban sa wani mutum ya zo zauna a gaban annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ga sahabban sa dama da hagu yana bin annabi wani abu na bashi sau da ka sai saki baki rinka gawa annabi duk magana da ya ga dama ta cin mutunci da kaza sabai suka tashi za su dauki dauki kansa annabi ce ku rabu da shi inna li sahibul haqqi maqala inna li sahibul haqqi maqala hakika ma abucin haƙi yana da tacewa ku bar shi ya faɗa abin da yake so annabi ce kada wanda ya sake taba shi da ya gama annabi ce ka gama ya ce annabi ya murmushi ya ce a ji a dauki raƙumi ko kuma sa daidai da irin wanda ya bara a ji a dauka a bashi sabai suka zo suka ce babu sai wanda ya fi nasa girma ko wanda ya fi nasa shekaru annabi ce ku dauka ku bashi ina fata an fahimta ya zo ya ci mutunci kuma bashin naira dubu yake biya kace a bashi dubu biyu ba shi kenan wannan da Allah in dai mai hankali ne ba zai ji kunya ba zai ji kunya to haka ake jawo hankalin mutane yan uwa cikin limana shi sa abin da na ga muku satin da ya gabata duk abin da hankali da nutsuwa bai ba da shi ba wallahi tashi hankali ba zai ba da shi ba karfi da nuna izza da ba zai ba da shi ba komai a hankali ake bin sayan uwa in ka ba hankali sai ka samu wannan hadisi rawahu muslim ma muslim ya fitar da shi an anas qala wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace kuntu amshi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na kasance ina tafiya tare da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wa alaihi burdatun najraniyun manzo Allah yana sanye da wani mayafi dan Najran Najran din sunan gari ne so da daga can aka yi wushi ina fata an fahimta yawwa so da annabi yana sanye da wani mayafi wata ruwa kuma aka ce rida'un duk dai abu ne duk mayafi yake nufi dan Najran ghalidhul hashiyati wanda yake da kaurin gefen sa aka ce hashiya shine gefen abu ma'ana wajen da ake cin bakin abin sa mai kauri ne shi wannan mayafin fa adrakahu a'rabiyun kawai sai wani mutumin ƙauye ya riske annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wata ruwa aka ce ta bayan annabi ya zagayo ya to a fasace kana ganin su damin kasan akwai abin da yake nufi fajabadahu birida'ihi jabzatan shadidatan da ya zo ta bayan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kawai da ya kama wannan mayafi na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kawai sai finciko annabi sallallahu alaihi wasallam fincika kaga sai da aka ce jabzatan ko wata ruwa aka ce jabazatan kuma jazbatan duk abu duk ma'anarsa ɗaya duk kowace kowace ruwa ta zo da haka ko jabzatan ko jazbatan ma'ana dai bincikar abu ya bincike shi da ƙarfi ku duba abu yana wuyan ka haka a kama ta bayan ka baka sani ba binciko ka na farko zaka iya faduwa na biyu wannan zan zai iya ji maka ciwo a wuya ko abin da ya kama da haka fa nazartu ila صفحة عاتق رسول الله عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء أنا سكت سؤال دنا كلي وين النبي إرادة أمتي سكرات بتا أجريش وتروي وتروي أكتي أونق ممكن عاتق na kalli wuyan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai naga shatin wannan fincika da aka masa ya fito ruɗu ruɗu a wuyansa sallallahu alaihi wasallam ruɗu ruɗu gashi na shatin ya fito ya ce min shiddati jabzatihi saboda tsananin jan da wannan balaraman ƙauye masa sun maƙala sannan ce ya muhammadu gatsal wannan fa wanda yake wani abin musulmi ne shi ma ba bari ma ku ji abin da yake bukata ya kai muhammadu murli min malin lahi alladhi indaka ya ce ka yi min umarni a bani daga dukiyar Allah da take wajenka ai ba taka bace wata waya haka ya ce dukiyar Allah ba taka bace ba ta mahaifinka ba haka ya faɗa wallahi a wata ruwaya na ce na ce mahaifi ne dan saya amma kun san irin yadda zai faɗa ko yawwa to haka ya faɗa annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ga fincika ga bakan magana Allah madaukakin sarki ya ce da sabai la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da kada ku mai da kiran sunan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kamar yadda sashin ku yake kiran sunan sashi ya isa ya musa ya kaza ya muhammad a'a ya rasulullah ya nabiyallah ina fata an fahimta to amma shi ku duba da yake dan kauye ne kawai zo ce ya muhammadu yi umarni a bani dukiya daga cikin dukiya Allah ba taka ba ba ta mahaifinka ba faltafata ilaihi sai annabi ya juye ga waye ma yake masa wannan amma annabi ya juye da ya ganshi fa dhahika sallallahu alaihi wasallam sai ya dariya wato wannan ya fi komai ban mamaki a cikin al'amarin ai alal kalla ma koda za ka yi masa rangwame ka bashi abin da yake bukata za a ga alamun bacin rai a cikin fuskar mutum saboda abin da ya maka amma annabi da ya juye dariya yi sallallahu alaihi wasallam dariya ثم أمر له بأطاء سنة أمر نيتي أباش أبن ديكي بغاتا وترى أكتي aka ɗora masa su akan jakinsa ya juya kuma ya tafi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kun ga wannan shine ainihin afuwan anil dhallati din hatta ka annahu sawa'un alaihi may yuti wa may ya'si irin wannan irin wannan dabi'a da wannan hali sunu suka daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi Allah yi mai sikira da cewa da wa innaka ala la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim ku duba tsakani da Allah idan ba mu irin wannan ta'adu ba da dabiwa zai iya wannan abu yanzu na san kai ko ni da wahala wallahi bai iya wannan abu duk wanda ce zai wannan a cikin yawa da kansa Allah Allah la kalla idan baka dau mataki ba sai ka dade abin yana cinka a rai amma tsira da aminci sa tabbata a gare shi da ya jiyo dariya yi ko a fuskarsa ba a ga abin ba ko a fuskarsa ya kuma umarni a bashi abin da yake bukata kuma ya dauka ya tafi sa shikenan sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu aw wajana su mukarasa babun ne qala an karbu da abdullah dan mas'ud irda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace ka anni anzuru ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace kamar ina ganin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yahki nabiyan min al-anbiya'i yana bada hikaya yana bada labarin wani annabi daga cikin annabawan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim tsira da aminci su ƙara tabbata a gare su kamar yadda na sha muku bayani cewa dukkanin annabi daga cikin annaban Allah idan ka kira sunansa za ka yi masa salati kamar yadda ake wa annabi salati kamar yadda hadisi ya tabbata ingantacce ko annabi Musa sallallahu alaihi wasallam annabi Isa sallallahu duk sun halatta gaba daya yace kamar ina ganin annabi yana bayan labarin wani annabi daga cikin annaban Allah darabahu qaumuhu mutanensa suka daki annabin annabin Allah daga cikin annabi daga cikin annabin Allah mutanensa suka dake shi fa admauhu suka yi masa dukan da sai da jini ya fita daga cikinsa shine fa admauhu ma'ana suka fasa masa suka fata masa da jini kenan suka fasa masa kai ko suka fasa masa wani bangare daga jikinsa wa huwa yamsahu dama an wajhihi wannan annabin ya rinka share wannan jinin daga fuskarsa wa yaqulu yana cewa Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah kai mutane na gafara ba su sani bane shi wai ba ta kansa yake ba fa dukan da aka masa yake ba ba fasa mai kan da ake yake ba a'a shi bala'in da zai sauko mutanensa wanda Allah madaukakin sarki zai iya sawa a lokacin nan da nan a halaka su tunda a lokacin ba lokacin da aka daina halaka mutane gaba ɗaya ba to shi abin da yake ji mutanensa Allah ya musu afuwa ba su sani bane ba su sani annabi bane ya rasul ya ubangiji Allah ya musu afuwa Allah ya musu gafara shi aka yi wa abin amma addu'a yake musu kun ji mun ƙara samun wani ƙarin abu bayan ka yi haƙuri ka jure kuma kai mutum addu'a ina fata fahimta yawwa mutum ya zo ya zage ka ci maka mutunci a gaban ka ka pura maka ashar kaf sai ka dariya ka ce Allah ya saka ma da alkhairi na gode kwarai da gaske shine mana ake dariya haka ne mana haka ne kwarai da gaske to annabawan Allah sun game da abubuwa makamancin wannan kuma duk wanda ya hawa hanyar annabawan Allah shi ma sai ya game da irin wannan Allah barkan sarki ta laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna annabawan Allah wasu an kashe su wasu an cutar da su wasu an dake su komai an musu shi sa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shingida a bakin ka'aba yana zaune sai al-khabbab ibn al-arat ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suka musulunta tun a farko farko sun sha wahala kwarai da gaske saboda suna cikin bu'afa'ul muslimina yazo ya samu annabi ya rasulullah wannan al'amari ya ishe mu haka can an dake mu can an zage mu nan an tsangume mu can an mana kaza ya rasulullah ka roƙa mana Allah Allah kama dauki mana annabi yana kishin gida sai ya tashi sai ce to ya khabbab me ake da maza wa shi ma aka fara al'amarin ya ce a cikin al'ummar da suka gabace ku akwai wanda za a samu minshar zarto a ɗora a tsakiyar kansa a yanka a yanka shi guda biyu fa waqa'at shiqahu bangaren sa na dama ya faɗi nan na ya faɗi nan wajen hakan baya kautar da shi daga kan addinin sa ko gezo ba zai ba bare kauce daga addinin sa manzo Allah ya ce wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari na addinin musulunci حتى يسير الراكب من الصنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والغنم على ذئبه hasiye mutum ya yi tafiya saboda aminci tun daga sana'a har zuwa hadar maut babu abin da yake tsoro sai Allah madaukakin sarki sai dai kuma ko kerkeci da ya shiga cikin dabbobin sai kama mai guda daya amma baya tsoron komai to amma yanzu me aka fara yanzu aka fara al'amarin ya khabbab ya haƙuri to shi sa duk mutumin da ya hau hanyar annabawa sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ahsiba nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanuna haka Allah ya ce mutane suna tsammani za su ce sun yi imani kawai Allah ya rabar su ba jaraba su Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihim Allah ya jarrabu waɗanda suka zo kafin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu la ya'lamanna kadhibina Allah ya fahimci su waye suke addinin da gaske su kuma addinin da dan jabani wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi daga cikin mutane akwai wanda suke bautawa Allah a gefe fa in asabahu khairun itma'anna bihi idan alkhairi ya same su to ya su nutsu da shi su ji daɗi su gode wa in asabatu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasrat dunya wal akhirah da zarar wata fitina ta same su kuma sai ga mutum yana kokarin komawa da baya da baya ya ba addini to shi sa in dai kace zaka ba hanyar annabawa dole sai an cutar da kai sai an zage ka sai an maka kazafi sai an maka kaza amma sai ka jure sai ka tana wanda Allah ya fi so sama da kowa annabawansa da manzanninsa ne me ba su samu ba annabin Allah annabin Allah kwantar da shi a yanka shi kamar yadda ake yanka rago annabi zakariya da ɗansa annabi haya kwantar da su aka aka yanka su kamar yadda ake yanka rago to kaga kada ka ce tunda kana bin Allah madaukakin sarki yanzu Allah ba zai jarrabe ka ba yanzu ka kai ustazi ne kana kiyamar laili kana kaza kana kaza duk wani abin alkhairi kana yin sa ka dan sai babur ɗinka dan sabo kana ji da shi ka tara kuɗinka da kyar ka je ka ajiye shi a bakin wani waje ka shiga gida kawai ka zo ka tarar bayana suka ce to yanzu ya zai Allah bari abin haka di yadda nake bin sa di yadda nake kaza to di yadda kake bin Allah ka kai annabawa ne to ba ba dauke ba shi annabin Allah ma kashe shi akai kuma Allah ya bari ba haka bane so daga kada mutum ya daukar wa kansa cewa dan kana bin Allah Allah ba zai jarrabe ka ba bari ma idan kana bin Allah Allah sai ya fi jarraba ka Allah ya fi jarraba wanda suke bin sa sosai da sosai ashaddan nasu ashaddun nasu bala'an al-anbiya' wanda Allah ya fi jarraba a cikin mutane su ne annabawa sun mal'amsal fal'amsal sannan sai na kusa da su sai wanda suke bin annabawa wanda suke haka kowanne mutum ana jarraba sa ne gwargwadon imaninsa da addininsa وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu huraira hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laysa shadidu bisur'a ba mai karfi bane wanda yake a kayar da mutane a filin kokawa ya kada wancan ya kada wancan innama shadidu idan kana so ka san waye mai karfi allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa ko ya mallaki kansa lokacin da ya fushi muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisi mun gabatar da shi a baya shi ma mun yi bayani daidai gwargwado a kansa Allah subhanahu wataala ya samu dace lokaci ya riga ya ja sai mu dakata anan sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu tashi babu ihtimalil adha abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته